أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوها أو أن مسلات ميتارة البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موضة إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 39 a cikin karatun wannan littafi muna 20 ko 20 ko 19 ko 20 ko 20 ga watan Muharram hijira da garin Makka zuwa Madina 1448 wanda yi daidai da biyar ga watan bakwai a kalanda bature 2026 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya ko muna cikin babi wanda yake mana bayani akan umarni ga wikir al'amuru bil witr muna kan hadisi ko mun tsaya kan hadisin ubada wanda yake ba mu labarin abin da ya ji hadisin wanda yake tambaya ubada kan ubada ibn samit akan matsala ta witiri shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba babba da yake cewa ai matsala ta witiri ba wajibi ba ne ba abinda yake wajibi na daga sallah shine sallolin nan guda biyar wanda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana khamsu khamsu salawatin katabahunna Allah azza wa jalla ala al-ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ke cewa salloli ne guda biyar kadai rak wanda ubangiji ya farlanta mana wanda duk wanda ya zo da su bai tauye wani abu wanda yake wajabcinsu ba bai tuzartar da su ba to haƙƙi ne akan Allah ya sanya shi gidan aljanna wanda ko ya tuzartar da su bai zo da su ba kamar yadda aka umurce shi ya ce to wannan kuma yana da alkawali a gun Allah in ya ga dama ya sanya shi gidan aljanna in ya ga dama kuma ya azabta shi gwargwadon abin da ya aikata za mu tashi hadisi na gaba yake cewa haddathani an malik قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن, عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير wani hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul wutur babu alwitru ala dabba babi wanda yake mana bayani tabbas ana yin wuturi akan dabba kamar yadda ake yin nafila akan dabba ita ma wuturi an ba da dama akan dabba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata aka imamu nasai a cikin sunan din shi ya hutar da shi a cikin as-salat babu al-muhafazati ala salawat al-khamsa babi wanda yake mana bayani wajabtin kiyayewa akan salloli guda biyar aka ibn majah shi ma a cikin iqamatu salat was sunnatu fiha babu ma jaa fi fardhi salawat al-khamsa wal muhafazati alaiha babu wanda yake mana bayani akan wajabcin ko farlancin salloli guda biyar da kiyaye wannan salloli guda biyar idan ka koma a cikin sahih ibn majah imam al-albani ya inganta wannan hadisin hadisi ne wanda aka samo shi daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga abi bakr bin umar al-umri wanda ya mushi shekara ta 142 daga hijira daga garin makka zuwa madina daga sa'id bin yasar al-madani wanda ya mushi shekara ta 117 daga hijira daga garin makka zuwa madina qala yake cewa kuntu asiru ma abdullahi bin umar na kasance ina tahiya tare da abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mushi shekara ta 73 dan khalifa na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace akan hanyar garin makka qala sa'ida sa'id yake cewa sa'id bin yasar falamma khashitu subha lokacin da naji tsoron alfijir ya keto bin yi sallar bin sallaci wutiri na ba yace nazaltu sai na sauka daga kan dabbata fa autartu sai nayi sallaci raka'ata ta wutiri nayi wutiri na a can baya mun yi bayani wutirin yana iya kasancewa uku yana iya kasancewa biyar yana iya kasancewa bakwai yana iya kasancewa tara yana iya kasancewa sha ɗaya yana iya kasancewa sha uku amma dai a nan abinda za ka fahimta ko da raka ɗaya mutum ya sallata tutir lahu makar salla kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi ne yake cewa lokacin da na ji tsoron alfijir ya keto bin sallaci wikiri na ba ya ce fa nazaltu sai na sauka da kan dabba ta fa'autartu na sallaci wutirina faƙala abdullahi faƙala abdullahi abdullahi bin afon fa'autartu sun ma'adaraktu ya ce sai na yi wutiri sannan na riski abdullahi dan umar faƙala ne sai yake ce muna abdullahi dan umar aina kunta ina ka kasance ina ka tsaya muna tahiya tare kuma ka jinkirta sai yanzu ka cin muni faƙultu lahu sai nake ce mai khashitu subha na ji tsoron alfijir ya keto fa nazaltu sai na sauka daga kan dabbata fa autartu sai na sallaci witirina fa qala abdullahi alaysa laka fi rasulillahi uswa shin ba za ka sanya ba ko ba za ya kasance game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun koyi akan ka ba saboda an umurce mu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kaseera wannan manzan da aka aiko mana ya kasance mana abin koyi duk abin da za ka yi haskenka wurin ibada shine manzanka sallallahu alaihi wasallama duk abin da za ka aiwatar wanda ya saba da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa raddun kamar yadda Aisha ta bayyana man daga bakin shi sallallahu alaihi wasallama an mayar maka kayanka bashi da wani amwani wahalar banza kai kuma ga zunubi a kan shi to shine yake bayyana mai manzanka ba zai kasance abin koyi a gare ka ba ai abin da manzan manzan Allah ya yi shi ne mafi cancanta a ce mu mun aikata shi yake cewa bala wallahi sai yake rantsuwa yake cewa na rantse da Allah kwarai kwa manzan mu abun koyi ne a gare mu yake cewa shine nan kalkashin haka malumai suke cewa halaccin ko da abin da bai ta kara ya karya ba kai rantsuwa akan shi saboda muhimmancin shi amma ai ba sai ya ce me ba wallahi ba an ba majalin sai an zo an yi rantsuwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma dai litaukid ya kawo rantsuwa yace bala wallahi na rantsi da Allah manzon mu abun koyi ne a gare mu wannan kuma yana ɗaya daga cikin tauqiri da suke yi wa manzon mu sallallahu alaihi wa sallama bai dacewa a ce ga wani abu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni a kan shi ya kasance ka fifita abinda ranka take so a kan shi kamar yadda ubangiji yake mana ka shaidi a harkon suratul ahzab me yake bayyana mana yake cewa na'am wala tuti lil kafirin wal munafiqin wa da'azahum wa tawakkal ala Allah wannan ba shi ba wannan wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم معلومة suke cewa kai nan fa koda wani abu zai dosa a cikin ranka ga abinda manzon Allah ya umarni akan shi ranka take so ta aikata wani abu bakka da zabi akan shi ka leka ka gani akan wannan aya abubuwa nawa ya wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar akan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama be be be be be yiwa ya kasance akan abinda su rayukansu suke so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo an bada matar da julabibiya a rura kamar yadda wa'ansu riwayoyi suka tabbatar ana zamna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jurabi shin wai bana maka baka yi arme ba yayi dariya yace manzo Allah ni wala yi tsawa kwantan maza ne ni inna kuma Allah ya halicce shi gajere ne kuma bai da kyan siffa amma dai ya yi mu abun Allah shi ya yi mu abun manzan shi sai ke cewa shin ba na auren da kai ba shin ba za ka yi aure ba yake cewa manzan Allah wa za ta aure ni ya ce a fa'ana rajulun kasirun ko ko kuma yake cewa fa'ana kasirun ya ce ai manzan Allah ni na yi kwantai na yi tsawa ba wadda za ta kalle ni ta yarda ta amince ta aure ni kwarum sai ga ma'aihin wata yarinya ya zo yana cewa manzan Allah ma'aihiyarta ta turo ni tana nema ka aure diyar mu wanzu Allah ya kau da kai ce ka tahi ka ce ma ka tahi ka ce mata ina neman majulabi ba a wuranta da abubuwa wanda suka wakana kamun wannan ya tattara ya tahi gida ya ce wa ma'aihi yarinyar manzan Allah yana neman majulabi a wurin yake ita kuma ita da take nema diyatta manzan Allah ya aura a kaga kwa ɗan takaitaccen misali wanda hankalinmu zai kawo kamar misalin wane ne ya tashi ya tahi ba da sarki ya ce sarki ga iyata ina so ka aura ya ce a ai da ko dogari na wani ina neman mai aurenta kaga ai za a samu ai matsala ma'aikiyar yarinya ta ce a a ba wannan matsalar ya ba wannan hirar ya za a yi a auren ba kuma julabi ba an san shi kamun wannan lokacin yana shiga gidajen mutane yana shiga a ɗanyi wannan ya ɗanyi hidima ya ɗan mutu hankali kwance saboda ba wadda take bukatar shi haka shi ma ba wadda yake bukata har zuwa lokacin da aka hana shi aka ce a'a to daga yawa an maka mizangar ka ƙara shiga to shine abin da yawa kana ta ce ba bana bayarwa ka kowa ka kwace wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zan mu ba waje labi ba diyan mu ba yarinya ta hoto take cewa man take cewa ma'aihiyarta da ma'ahinta ya za a yi kume da hannayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama iza qadallahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim kisan ya a kullun in manzo Allah ya zartar da hukunci masu hankali ya su tambaye manzo Allah kamar yanda barira lokacin da manzo Allah ya ce mata to ya ki tausaya wa mugis take cewa manzo Allah shawara kake bani ko umurni kake bani in umurni ne mugis ya zamanto mijinta in kuma shawara take kake bani manzo Allah to ba wanda na tsana a rayuwar nan sama da mugis yawa kana ka koma ka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na karɓa wurin junabi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ma yarinyar na da'a ya ce mata Allahumma ja'al aishaha عيشها اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل حياتها كدا كدا manzo Allah yace Allah ka kwarara alkhairi a cikin rayuwarta kwararawa in aka ce kwararawa ba wani abeka maka ba yanda kaga ruwa yana zubarwa yace haka ka kwarara alkhairi a cikin rayuwarta kada ka sanya rayuwarta kaddan kaddan yau da kai gobe babu Julabib ya kwanta da wannan bai yi ba ma wankan janaba ba yana kwance tare da iyalan shi aka ce a hutu aka hutu aka tai aka fafata aka kashe shi a shine yayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka gama gazuwa aka gama wannan yake da suna sariya ana karewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tattaro gawawaki yace hal hal hal tafqiduna hal tafqiduna shakhsan au kama kala yake cewa shin da kai wani wanda kuka rasa a cikin waɗanda muka fito da su suka ce manzo Allah mun diba ba kowa mu dai adadin mu su ne dai nan kaga wannan yake nuna maka julabibin a cikin sabon ma ba kowan kowa bane ba amma dai yana da daraja abun ubangijin shi saboda ai ba wai kin halayyan ka kai kin siffar ka ba ko kin tuhatin tuhahin ka ba shi za su sanya ka samu daraja a gan ubangijin ka shine yake bayyana mana inna Allah la yanzuru ila qulub ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai ganin mi kake sawa gizanar shirka nawa kake sanyawa motar nawa kake hawa takalmin nawa kake sa agogon nawa kake sanya a'a ubangiji yana kallon zukatan ku ne sannan kuma da ayyukan ku ya alakar ka take da kai da ubangijinka wani irin aiki kake wa ubangijinka wanda takan yi kai kadai a duniyar nan kake banta da aikata wannan ayyukan azalla ya ce a tahidai a diba aka koma aka diba aka diba babu kowa suka dawo suka ce ba wani ya ce walakin ni afkido rajulan azalla ya ce hidai ni na rasa mutum ɗaya a cikin waɗanda muka fito da su ya gashi can aka ta yi ana bincika aka same shi bayan wani dutse ya kashe mutum bakwai an kashe shi wanzu Allah ya ɗora shi kan kan kan kan kan cinyoyin shi har sai da aka gina mai rami manzo Allah ya binne shi matan nan tana ƙari zawarci tana ƙari ta kabarta sai gashi nan duk wani babba a cikin garin Madina yana neman aurenta kaga ai an mata ta yi wa mi ya kawo mata haka sakamakon mi umarni bin umarnin manza Allah sallallahu alaihi wasallama misali dan takaitacce ummu salma da abu salma Allah mai cikawa lokacin da manza Allah ya zo dan uwa yake gare shi na shayarwa da ya zo gidanta yake ce mata ummu salma wannan ki ce mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ga Allah muke ga Allah za mu koma Allah ka bani ladan wannan musibar ta rishi na mijina da nai kuma ka maye mini gurbi da mafi alkhairin shi wannan kalmar ya ta tasiranta a cikin zuciya ummu salma ta ce a garin madina da kuri wani mutum wanda ya kai abu salma alkhairi ta ce na waɗa haka ne dalilin umarnin da manzan Allah ya muni ya ce mini in waɗi ta ce tana ƙare ta kabarta sai ga manzan Allah ya turo yana neman aurenta da abu salma da ummu da abu salma da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wane ne mafi alkhairi ai ba a ma faɗawa ko ai me bahaushe yake cewa wannan bu'udal mashriqai ne ko ai sama tama tama tama kasa bisa ai to shi ne a lokacin a ita ma ta ƙara wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kanta da kwandisiyo inda yau ya shiru musulma an tambaya armanki kuma irin manzan Allah kuma ki ce ki mai da a'a ina da sharaɗa guda biyu ni inna ina da kishi kuma ina da yara ita ba ta san haɗa ta da wata ba kuma ga yara tana da shi ne take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai yara namu ne ni ma diyana ne kuma kishi kuma za mu roƙon miki Allah Allah ya ɗaukake miki Allah ya ɗauke miki wannan kishin ya sauƙaƙe miki shi shine a zamantakewar ta a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin ummu Salma ta tsangwama wata ba sai dai a tsangwame ta kuma wannan sakamakon addu'a wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi mata mu kuma kan hadisun mu yake cewa yake cewa bala wallahi na rantse da Allah wallahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abun koyi ne game da al'ummar shi faƙala sai yake cewa inna rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ka na yutiru alal ba'iri lalle manzan Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana yin mutiri akan taguwar shi wannan kuma kamar yadda malamai suke bayyanawa suka ce yin wutiri akan dabba ba wai sunna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dalilin shi ya tabbata manzan Allah ya yi sallar nafila akan dabbar shi haka kuma ya yi wutarin akan dabbar shi haka duk lokacin da ka samu kanka jirgi ne kake mota ce kake inda lokaci ya kai ko kana sa ran ma ba za ka iya sauka ba sawa'un ana huskantar alƙibla ko ba a huskantar alƙibla kana da incin ka sallaci sallolinka ita kuma ta salla ta farilla kana kyautata zaton idan baka kamun ka sabka lokacin sallah zai wuce don haka ba alƙibla kake kalla ba kana cikin jirgi ne kana iya sallata sallaka wadda take ta farilla kurin hukuncin kafa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi mafi yawa zaka ga masu hawa jirgi in ya hawo daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sallar asuba za ta bar shi mafi yawa kamar mutanen da suke hutawa daga Saudiya su dawo gida in sallar asuba mafi yawa tana tana barin su wannan halin da bawa zai shiga shine a saman jirginka ko a yayin da kuke in ina kuke huskanta kurum kai sallaka kada ka bar lokacin sallah ya huta a karatunmu na wannan satattuka da suka gabata mun yi wannan mun yi bayani akan wannan mas'ala sai hadisi na gaba da yake cewa wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin al-musayyab أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي إلى فراشه أو ترى وكان عمر, وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت wannan riwaya imam malik ya keɓanta kaɗai da ita yake cewa daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga yahya bin sa'id bin qais bin amr bin sahal al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda ya shekara ta 143 daga hijira daga makka zuwa madina thiqani yake cewa an sa'id bin al-musayyib musayyab daga sa'id bin al-musayyib al-qurashi al-makhzumi al-madani shugaban tabi'ai ko mafi ilimi na tabi'ai shine wanda ya mutu shekara ta 90 daga hijira daga garin makka zuwa madina amma yadda shaidar da ake mi wannan akwai malamai wanda suka kawo kamar imamul madini yana cewa la'a'alamu fi tabi'i na ausawa ilman minhu ya ce bin san ba wani ba daga cikin tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabban manza Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya kai shi yalwar ilimi shi ne wanda dukkan marasili'in shi inda zai daga hadisi ya ce daga ni zuwa manzan Allah dukkansu ingantattu ne an amuntu an bibi an bibi sanadi an tabbatar lalle hadisan shi idan ya rafa ya yi irsalin su zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne wanda suke ingantattu yake cewa qala annahu qala lalle ya ce kana abubakar as-siddiq abubakar siddiq abdullahi bin usman bin quhafa khalifa na harko na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya shekara ta sha uku daga hijira daga maka zuwa madina a siddiƙa yake cewa idan arada an yati firashahu idan ya nuhaci kai kanshi zuwa shimhuɗar shi ya nuhaci zuwa kwanci autara sai ya yi wutarin shi ya ce wa kana umar bin al-khattabi umar bin al-khattab bin nufail al-qurashi al-adawi wanda ya shekara ta 23 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa shi kuma tsarin shi yanda yake yi yutiru akhiral layli yana yin wutarin shi karshen dare qala sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib yake cewa fa amma ana ka gani dai abinda na kasance ina aiwatarwa idza jitu firashi autartu idan nazo zushin hudata ya ce a wannan halin sai in yi wutiri na in kulle salloli na na dare kasancewar wutiri su ne wanda suke wutiri da shi ne ake faj'alu akhir salatukum witran kamar yadda manzo Allah ya ce ku sanya wutiri shine karshen sallaku da dare wannan ya kawo kai ne a hadisi wanda yake ingantacce hadisi ne wanda yake cikin sahihai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ya tambaye Abubakar yake tambaye shi yake cewa Abubakar yaushe kake yin wutirinka sai abubakar yake cewa a ayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina yin wuturi na ne lokacin da na zo kwanci a harkon dare yake cewa a lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa fa a hasto bil wuska ya ce amma an ta abubakar fa a hasta bil wuska ya ce ai abubakar ka riki abu wanda yake ai bil hazam yake cewa kenan abu ne wanda tun da abubakar ya san kanshi idan ya kwanta ba lalle ya tashi ba dalilin haka abubakar yake kokarin ya yi wuturin shi a harkon dare dare shi kuma umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi da yace me yaushe kake yin wutirinka yace ina yin wutiri na ne karshen dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa Abubakar a wannan Umar yarda Allah shi tabbata amma anta fa akhadta bil quwwa ay bil azima ai ka dauki abin da yake ainihin lokacin da ake yin wutiri abu wanda yake mai ƙarfi ba don komi ba saboda abubakar umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da ƙarfin da zai kwanta lokacin da ya buƙaci tashi ƙarshen daren ya tashi yi wannan mutara da haka duk lokacin da kake sa ran za ka iya tashi ƙarshen dare to ka yi ƙoƙari ka bar wutirinka zuwa ƙarshen dare saboda ya yi fadala idan kuma ba ka a san rai sai ba ka sa ran tashi ƙarshen dare ya ka ɗauki ihtiyata ya ka ɗauki taka tsantsan ka ɗauki mai zirin da ba zai hana ka ba ka yi abin da ibadar da aka farlanta ko ibadar da take aka sannanta maka aiwatar da ita kenan ka zo kwanci ka yi shinhuɗarka ka gyara shinhuɗarka ka shinhuɗa tafinka in raka'a ɗaya za ka yi in uku za ka yi in biyar za ka yi wallahu ta'ala alam allahu alamu haisu ya sha risalata shi ne wannan yake cewa fa salla ma qaddara lahu abinda ubangijin ka ya kaddara maka ya ka sallata amma dai ya kasance witirinka ka kulli da shi na sallar ranka wallahu ta'ala alam sai hadisi na gaba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد أوتر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون ana ita riwayar ita ma imam malik ya keɓance ta a cikin ya hutar da ita a cikin mawaɓa yake cewa daga yahya bin yahya laifi daga imam malik yake cewa annahu balagahu lalle labari ya cimme anna rajulan lalle wani mutum daga cikin tabi'ai sa'ala abdullahi bin umara ya tambayi abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi anil witr akan mas'ala ta witri a wajibun hu shin yin witri wajibi ne ko ba wajibi bane ba kaga wannan hadisin ubada na baya wanda muka karanta ya riga ya bayyana mas'alar lalle witri ba wajibi bane ba amma dai wannan mutumin da ya sake dawowa ko wannan mutumin da ya zo yake tambayi abdullahi dan umar shin wutiri wajibi ne ko ba wajibi bane ba sai ya bashi amsa daidai da shi saboda duk lokacin a matsayin mufti kamar yadda zaka gani kutub na usulul fiqh suna wannan adabul mufti wal mustafti ba kowa ba zai zo ya nemi fatawa a wurinka ba ka bashi dalili saboda wannan ami ne bai bukatar mukallidi ne bai mu'ami ne bai bukatar ka ce mai a dalili kaza kurum ka faɗi mai abin da zai fa'idanti da shi kamar yadda malamai sun yi bayani akan wannan hadisin lalle abdullahi dan umar da ya bashi amsa amsa daidai da shi ne ya gani bai kamata ba ya ƙara mai wani abu akan haka ba yanayin hankalin shi yanayin ilimin shi yanayin amsar da aka ɗauka aka ba shi shine da ya tambaye shi yake cewa shin mutiri wajibi ne فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر yake ce mai kada autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi wutir wa autara almuslimun ko musulmai ma sun yi wutiri to me naka akan wajibi ne ko ba wajibin ka bare an ce maka manzo Allah yayi ka tayi kai in kana yi musulmai sun yi ka tayi kai in kana yi in baka yi baka ba kanka lafiya shine suka ce daidai da shine aka bashi ko daidai da ilimin shi ne aka bashi amma dai bai gushe ba yana maimaita faja'alar rajulu yuraddidu alayhi wannan mutumin bai gushe ba yana maimaita wannan a wannan tambaya shin wutiri wajibi ne abdullahi dan umar yake cewa a a yake ce mai autar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa autar almuslimuna ai manzo Allah yayi wutiri kuma su ma musulmai sun yi wutiri in ka aikata kai in ba ka yi ba ka ba kanka lafiya sai riwaya ta gaba maliki cewa haddasani an malik annahu balagahu anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallama kanat taqulu man khashiya an yanama hatta yusbiha falyutira qabla an yanama wa man raja an yastayqiza akhir al-layli falyuakhir witrahu wannan hadisin shi ma imam malik ya keɓanta wurin hutar da shi hadisi ne wanda ake cewa daga yahya bin yahya al-laifi daga imam malik yace lalle labari ya cimmi daga aisha bint abubakar ne siddiq as-siddiqa bint siddiq ummul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare ta zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallama iyali game da manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kuma uwa game da game da mu kanat taqulu ta kasance tana cewa man khashiya an yanama duk wanda ya ji tsoron yayi barci hatta yusbiha har sai ya wayi gari ko alfijir ya geto bai yi wutirin shi ba ya ce to take cewa fal yutir qabla an yanama to yayi wutirin shi kamin ya kwanta a wannan ita ce sunna ta abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma su ma ai manzo Allah ya umarce mu alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yace wa man raja duk wanda ko ya gurata an yastaqi da akhiran layli ya tashi karshen dare falyuakhir witrahu to ya jinkirta witrin shi sabida sabida yin witri karshen dare shine mafi fadala kinan duk wanda ya amuntu lalle zai iya tashi karshen dare to ya jinkirta wuturin shi karshen dare shine yahi fadala wanda ko bai amuntu ba yana sa ran lalle shedani zai mai waswasi ko zai daddaba shi lokacin da ya kamata ya tashi saboda kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana shedani yana zawa ya daddaba ka hakan ta faru gawa ga su su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka kwanta a cikin wani kwari yace cewa Bilal Bilal kada ka yi barci ka tsaya idan alfijir ya keto dama wannan shine aikinka ka tada mu mu sallah asuba aka tashi hasse da rana zahir rana ya buge su sannan suka motsa ce bilal ya aka ya ce wanda ya amshi ranka shi shi ya amshi raina ya ce to ku tattara ni gaba aka tattara aka yi gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi arwalla suka yi shafa'i da wutiri afwan suka yi rak'atan al-fajr sannan suka sallati sallar asubahi shi ne ke bayyana mana kamar yadda wannan karatunmu na baya mun yi bayani akan mafi fadala na witiri shine mataki na harko shine karshen dare mataki na biyu shine wanda zai kwanta ya tashi a wani yanki na daga dare mataki na uku shine wanda lokacin da ya zo kwanci zai yi witirin shi mataki na hudu shine wanda ana kare sallar isha'i ko raka'a daya yana iya zauwa da ita duk da mu mazhabinmu na malikiya mun yi inkarin haka kamar yana ɗaya daga cikin in mutum in yayi to amma dai suna bayani kamar yadda babu malik ya kawo yinta yinta raka'a guda uku bayan sallar isha'i mubasharatan amma dai kurma raka'a ɗaya to wannan suna ganin an yi makarushi amma dai kuma wanda yi tantayi sai yi riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an nafi annahu qala كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة ita ma wannan riwaya imam malik ya keɓanta da ita daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga nafi maula abdullahi bin umar rahimahullahu ta'ala wanda ya musu shekara ta 116 daga hijira daga garin makka zuwa madina annahu qala alli ya ce kuntu ma abdullahi bin umar bi makka na kasance daga tare da abdullahi dan umar kan khattab a garin makka yace was sama'u mughimatun yace a lokacin da na kasance tare da shi sama ta hadu ko hadari ya lullube ta shine gajimare ya lullube sama kinan baka ganin shin dare ya zo karshe ko dare bai zo karshe ba yace fa khashi abdullahi subha abdullahi dan umar sai ya ji tsoron kadda alfijir ya keto a wannan halin da ake ciki kasancewa ba ba mantar gare sa ba agogo gare sa ba rantana su leka su gani lokacin wani lokaci ne ai nan da yana ɗaya daga cikin ni'ima da fadala wanda ubangiji ya yi mana zaka leka duk irin yanda sama ta rikici hadari ya mamaye ta ko kuma gajimare ya lube ta kana da lokaci kana iya lekawa ka gani ai yanzu wani lokaci muke to a wancan lokacin babu wannan abu ya leka ya ji tsoron kadda a ce witiri ko kadda a ce alfitir ya riga ya keto bai witir shi ba yace fa auta rabi wahidatin abdullahi dan umar sai witiri da raka'a guda ɗaya lakka yace sun man kashafa al-ghaimu sai wannan gajimare sai ya yaye fara anna alaihi lailan sai gani a ai da kai sauran dare har yanzu alfajir in bai kawo kai ba miyai yace fa shafa'a bi wahidatin sai ya ƙara raka'a daya akan wannan raka'a ɗaya da ya sallata to shine nan malumai suke cewa ihtimalin da addakwai shine abdullahi dan umar yana cikin sallan ne wannan gajimaren ya yaye he ya gani da kai sauran lokaci a wannan halin abdullahi dan umar sai ya ƙara raka'a daya kenan niyyar a lokacin nan ya canza niyyar maimakon wutiri ya maida ta shafa'i to shi kuma idan ya kasance hakan ne yayi daidai tunda kamar yadda da kwai matsala wadda malumai suke tattaunawa a kanta shine suke bayyana suke cewa wannan shine abinda malaman malikiya suka tafi a kan shi ya ce babu bukatar sai ya yi wata sabuwar niyya don wannan ɗayan raka'ar da zai ƙara ta kasance mai matsayin shafai sabida mai sabida dama mai ake bukata adadi ake bukata wannan kuma yana iya zauwa ya kasance ihtimalin abdullahi dan umar ya sallame ya gama witirin shi sai saman sai ta yayi kuma wannan shine idan ka dauki zahirin hadisin bayan ya sallame ne can sai ya ga saman ta yayi sai ya tabbatar da lalle da kai sauran lokaci alfijir bai keto ba to a wannan halin ne suke bayani suke cewa anan shin za a iya jona raka'a waccan da wata raka'a ko kuma ba za a iya jona ta ba shine anan kamar yadda malumai suka tafi akan abdullahi dan umar haka da wa'ansu wannan abdullahi dan umar usman bin affan sun tafi akan halaccin juna wannan raka akan waccan raka sai dai da kwai suleiman bin yasar da aisha yadda allah shi tabbata a gare ta da mafi yawa daga cikin malaman fiƙiu sun ta akan bai dacewa akan jona wata raka'a akan wannan raka'a wa khasatan ta kasance mai wutiri wannan raka'a kuma suka kawo dalili faɗan manzan allah sallallahu alaihi wasallama la witirani fi lailatin babu wutiri guda biyu a cikin dare guda ɗaya shi ne kan wannan matsalar ce malamai suka ta yi suka kawo akan bai dacewa akan yin haka amma dai ga abinda abdullahi dan umar ya yi bayan ya sallame sai ya gani wannan gajimaren ko wannan girgizan ya yaye daga sama ya tabbatar da kwai sauran lokaci alfijir bai kawo kai ba a lokacin nan sai ya hada wannan raka'a waccan ɗayar da wata raka'a sai suka koma min shafa'i wa salla sun ba'da zalika sun masalla ba'da zalika raka'atain raka'atain sai ya sallaci raka'a guda biyu guda biyu guda biyu saboda ai mun yi bayani can baya sallar dare ba ta da wani adadi ga abinda manzan Allah aka ce ya sallata amma dai ba ta da wani adadi idan ka ga dama kana iya sallatar raka'a ɗari a cikin daranka babu wani laifi saboda dama abin an yi itlaqin shi to bayan haka bayan ya sallaci raka'a biyu biyu biyu sun falamma khashiyar subha lokacin da ya ji tsoron sallah ko alfijir kai kan da ya keto autara bi wahidatin sai wutiri da raka'a guda ɗaya lakka وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته shi ma wannan riwaya imam malik ya keɓanta da ita hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga nafe maula abdullahi dan umar yake cewa lalle abdullahi dan umar kana yusallimu bainar rak'atayn ya kasance yana sallamewa daga sallashi a kankanin raka'o'i guda biyu kenan yayi biyu ya sallame yayi biyu ya sallame war rak'atu fil witr ita kuma witri yana mata raka'a guda ɗaya lakkan sai ya sallame hatta ya amura bi ba'di hajatihi hassi yayi umurni da wa'ansu yan bukatun shi bayan ya riga ya sallame kamun ketawa alfajar wannan ita ce witiri wanda mu a mazhabin mu na malikiya muke yi witiri muna yin shi guda ɗaya lakka muna mai shafa'i guda biyu sannan mu mai witiri guda ɗaya lakka wannan shine abin da muka tashi iyayen mu da kakannin mu ahlu sunna suke aikatawa da an ce iyaye da kakannin kada ka ji tunanin wani abu tar inna wajirna aba ana ala ummati to iyayen ma da kakannin akan sunna muka tarar da su Allah ƙara shi kansu ya rahmushe su wannan shine ainihin mutiri na mazhabin malikiya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة yake cewa shi ma hadisi ne wanda imam malik yake banta wurin hutar da shi daga yahya bin yahya laifi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya shekara ta 125 malamin imam malik yace anna sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas bin malik bin uhayb wanda ya shekara ta 55 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda manzon Allah ya musu albishir da gidan aljanna masu garantin shiga gidan aljanna kuma shine harkon wanda ya fara jeho mashin shi fi sabilin lahi yake cewa kana yuturu ba'da al'atma ibn shihab yake cewa sa'ad bin abi waqas ya kasance daga an kare sallar isha'i yana tashi yuturin shi bi wahidatin da raka'a guda ɗaya lakka qala maliku قال قال قال قال يحيى قال مالك يحيى بن يحيى ليس yake cewa imam malik ya ce mana walaysa ala hadha al-amal indana mu a wurin mu ba wannan aikin wannan aikin babu shi a cikin list menene ai can baya ya faɗi maka ai yutur bi raka yushabba bi rak'atayn thumma yutur bi wahidatin ko yana yin raka'a guda biyu ko kuma ka san idan ka dauki mazhabin mu na malikiya ba wanda muka hi kamar kusanci da su wurin daukan hadisai da hukumce-hukumce kamar abdullahi dan umar kamar umar bin khattab yarda Allah shi tabbata a gare su wannan su ne manya-manyan jigogi na matsabinmu na malikiya shi kuma abdullahi dan umar alkwai yantaccen bawan shi shine nafe shine wanda ya dauko shi ya ba wasu ibn shihab su zuhuri imam wannan imam zuhuri su kuma su ne malaman imam malik shine yake bayyana mun ga abinda muka ga suwa na suna yi wanda mun san sun yi kusanci da wani akan wani wurin ilimi a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine a wannan mas'alar shi Imam Malik ya mi inkari yake cewa a'a mu abinda mu muka sani shine indana al'amalu indana abinda muka taras da mutanen garin Madina suna aikatawa shine adina alwitru salasu mafi karancin witiri ka zo da raka'a guda uku ka yi biyu ka sallame shafa'i ka zo da ɗaya ka ta kasance maka witiri ba wai guda ɗaya lakan tilo ba amma dai idan ka yi hakan babu wani laifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man khashiya subha duk wanda ya ji tsoron alfijir ya keto to ya ba shi damar yayi witiri da raka'a guda ɗaya lakka rubama ihtimalin da suka dauka ai cewa aka yi man khashiya wanda ya ji tsoron kadda alfijir ya riska da shi alfijir ya keto lokaci ya kurace baka samu kai witirinka ba to kai koda ɗaya lakance tutir lahu ma ƙarshen lahi ta kasance baka witiri ne a duk abin da ka sallata na baya na sallolinka haga ai kamar yadda wasu daga riwaya ko gaba za mu karanta sallan magariba ita ce witirin sallan sallolin da ka sallata da rana a zahar inka da la'asar inka ita kuma wannan sallar da za ka yi wutirin nan shine zai kasance maka wutirinka na sallar ka ta dare ita ce sallar isha'inka da sallolin da ka sallata a cikin dare وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار وانا حديث شما إمام مالك ياكي بنت ورم هترشي يجتا دقا يحيى بن يحيى الليسي دقا إمام مالك دقا عبد الله بن دينار القرشي العدوي مولاهم المدني وانده مرشكرة دريد إشرين دبقوا يثقاني يكتوا أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر يرد yarda Allah shi tabbata a gare shi kana ya ƙulu ya kasance yana cewa salatul magribi witru salatin nahari sallan magariba witirin sallan magariba witirin sallolin ka ne na rana wanda ka sallata sallolin rana kuma aka yi salata liduluki shamsi ila ga sakin laili wa qur'an al-fajr dai aka raba ko can wannan su ne sallolin rana sallar azhar sallar la'asar sai wanda suke biyo bayan su sallar magariba sallar isha sai aka ke keɓanci sallar asbahi ita ma da ambato ila ga sakin laili kina wa'annan su ne dai sallar magariba da sallar isha'i duruki shamsu kuma sallar magariba sallar azhar da sallar la'asar wa qur'an al-fajr ita kuma ita ce sallar asbahi qala malik قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مسنا مسنا فهو أحب ما سمعت إلي إمام مالك يكي تيوى يحيى بن يحيى الليث يكي تيوى إمام مالك يا أنبتا من فتوى ينا تيوى دوان دي يوتري أهور كندري سنن ييبرتي سنن يتاش الفجر بيكيتو با fabada lahu an yusalliya sai ta raya ne ya samu daman yin sallah a cikin wannan daren ya ce falusalli masna masna to yi sallah raka'a biyu biyu to wannan ya zaka yi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailatin wahidatin ala bas ba zai yi witiri ba ai shi ma nan imam malik ai bai bayyana ba ba zai yi witiri ba cewa yayi in taraya ne ko ta dosu a zuciye shi ya tashi yi wa'ansu salloli ya ce zai yi sallah biyu biyu biyu biyu amma dai ba wani witiri da zai yi amma dai magana ta jamhurin malamai in dai ka rigayi ka sallaci witiri karkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faj'alu akhir salatakum fil layl bil layl witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ita ce witri idan ka yi witri ka kulle sallolin ka da dare ka tashi da dare sai ka da rarumur sahani ka tai kai arwalla da kai arwalla ai da kai zawatul asbab da kai rakawoyi guda biyu wanda suke bin wannan arwalla wanda kai to a wannan halin kana da damar ka sallaci raka'a guda biyu bayan su sai ka haƙura kai ta tasbihi ko ka karanta alƙur'ani ai dan ma abinda ake so da ƙarshen dare dan ma menene yusabbihuna bil ashari wa yastaghfiruna bil ashari ko menene yake cewa eh kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfiruna ka gani ya kai ta tasbihi ya kai ta istighfari karshen dare kaga wannan ka samu fadala ko kuma karanta alqur'ani dukan su dai wannan yana ɗaya daga cikin fadala gaskiya akan mas'alar da na hirin jayawa shine mutum idan ya tashi ka riga ya kai wutiri to wannan raka'o'i guda biyu su kake da damar ka sallata su ne raka'atai alwudu wannan kana da damar ka sallace su to bayan su kuma sai ka jinkirta ka ga abin da Allah zai yi zuwa alfajir idan ya keto sai ka sallace rak'ata ni alfajir wallahu ta'ala in kuma kana sa ran dama ba za ka tashi ko za ka tashi a ƙarshen daren sai ka yi ƙoƙari ka jinkirta sai ka sallaci hudunka ko kuma biyunka da kake sallata sai ka jinkirta wutar in ka tashi sai ka maimaita wa'ansu biyu in da dama ka ƙara wa maimaita wa'ansu biyu sannan ka sallaci wutarka in ka ga dama ka yi sha uku kamar yadda hadisin aisha ta bayyana mana galiban ma abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake sallata ko sallolin shi wanda ya saba yi a dare su ne sallah raka'a guda goma sha ɗaya amma dai yana karawa a wani lokaci ta kasance guda goma sha biyar ai mun yi bayani yana yin kamar ishafaman ya yi guda biyu wanda suke hafifatai yan salloli ne wanda ba su taka kara suka karya ba a karanta masa yan kararan surori sannan manzo Allah sai ya zabara sai ya sallaci sallar da rubba manzo a karanta mata bakara sarka'a ta biyu a karanta mata ali imrani raka'a ta uku a karanta mata nisa'i haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallata idan ya kai sha ɗaya sai ya aiki sannan kuma da kai guda biyu in ya kai sha uku kenan ko ya yi wuturi sannan kuma sai ya ɗan sunkuya ko ya ɗan huta zuwa lokacin da za a zo a ce mai alfajir ya yi sai ya sallaci raka a guda biyu su ne raka ta yi alfajir kinan nawa idan ka lissafa a daren manzan Allah ya sallaci sallah raka a guda goma sha biyar wani zai ce a yi lokacin nasa a yi tsaho gare shi kuma lokacin namu a yi ɗanɗin takaitacce ne daga kakon da ya kaji an ce assalatu a su kuma wancan ya kayi ta yi kayi ta yi kayi ta yi allah ya ma lokacin albarka yanzu ma allah mai albarka daga ka ƙare uzurin ka kayi sallar isha ka ta yi gida ka kwanta ka gani in dare in bai albarka ba a shi sun yaman Allah ya karhanta mana a yi zancen dare da zaran an yi sallar isha'i to kowa ya fantsama kowa ya tahi ka ta yi cikin iyallanka ka zamna in hiran ma za ku yi kuyi a gida kowa ya kwanta a ce amma dai a zo fada a zo a tsara a yi sha biyun dare ya karhe ɗayan dare ya karhe ukun dare a zo a wannan ka san ayi ya ba baka kai labari ba ai jiki magayi jiki yana buƙatar hutu inna wa inna li jasadika alayka haqqun mai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa da gangan jikinka tana da haƙƙi a kanka Allahu ta'ala alam mu tsaya ko mu shiga sabon babe da goma muke sallah goma kuma ta kai ta sai mu dakata nan da mun zo bakin iyaka kamun mu ketara sai mu sha iska abinda mun karanta daidai Allah ba mu dadan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amin na arziki na nisa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki ya datar da su muna tawassali ga wannan zama da muka yi ta abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata shi ta abin da yake kuma sharri ne game da addini game da iyali game da rayuwa muna fatan ubangiji ya canza mun da mafi alkhairi ya sanya albarka a ciki iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya da amanna arziki muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya wasa'a musu a cikin kabarurukan su ya sake sada mu da su a cikin gida aljannatul firdaus wannan kasa ta mu irin abubuwa da suke kai suke kawowa muna fatan ubangiji ya ƙara amintar da mu ya ƙara kiyaye mu ya ƙara tabbatar da amincin shi a wannan ƙasa ya kiyaye dukkan wani wanda yake barazana ga wannan ƙasa ko ya kawo wani abu wanda zai cutar da 'yan ƙasa ko ya cutar da wanda suke jagoranta al'umma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك